بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar sha shida ga watan rabi'un al'awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da 24 ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta 2018 wannan shine kaset na 36 cikin jerin gir kasusuwan karatun littafin al-istiqama wallafar Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani wallafar الإمام ابن تيمية الحراني الله بنجي جافة تامسا wannan littafi na al-istiqama yana karantar da mu ne manhaji madaidaici wajen fassara nasoshin alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama musamman waɗanda ke da alaka da as-sifatul khabariyya da sauran mas'aloli waɗanda suke da alaka da al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar ibnu taymiya yana ta mana warwara baki da sharhi akan maganganu da yake cirowa daga wani malami mai suna abul qasim al-kushairi daya daga cikin manya-manyan malamai sufaye wanda ya rubuta littafin ar-risalatul kushairiya don yin bayani akan manhaji da tafarki da aqidar sufaye ibn taymiya ya kwararo magana da yake ta mana sharhi akan ta daga cikin wannan littafi a inda yake magana akan hukuncin kuskure da mutum zai samu a cikin aqida wanda baya kafirta shi wanda kuma ana sa ran Allah ya gafarta mishi da hadisai waɗanda suka tabbatar da haka da maganganu da ya kawo mana ya gangaro a inda kuma yake yin magana akan wata mas'ala game da addu'a ita ce wato halasci ko rashin yin halascin yin addu'ar cewa Allah ubangiji ya tsawaita rayuwar wane ko kuma magana akan kaddara wadda take an riga an gama da ita ko kuma yiwuwar addu'a ta canza wannan kaddara za mu tashi a inda yake cewa wa qad rawahu muslimun fi sahihihi an jubay an sa'id ibn jubair an ibn abbas qala yace wannan hadisi wato hadisin da ya ambata a baya wanda yayi magana akan ya tabbata cewa wanda ya ce wa musulmi dan uwan shi ya kai kafiri to hakika ya sai ɗaya daga cikinsu da wannan kalma to shine ya ce ya kuma tabbata cewa an ruwaito a cikin sayu muslim ta hanyar sa'idu dan jubair daga ibn abbasin ya ce baina jibrilu qa'idan inda nabi sallallahu alaihi wasallama iz sami'a naqidan min qaumin fawqihi فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن, لن يقرأ بحرف منها إلا أعطيته لم تقرأ لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته yace al'imamu muslim ya ruwaito wannan riwaya daga sa'id dan jubair daga sahabi abda dan abbas allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa kala ya ce baina jibrilu ka'idan inda nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wata rana jibrilu yana zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iz sami'a naqidan min fawqihi sai ya ji wata ƙara daga samansa farafa a ra'asahu sai ya daga idansa ko ya daga kansa faqala yace shi jibrilu kenan hadha babun min as-sama'i futiha al-yawm wannan wata kofa ce a sama aka bude ta yau dinnan lam yuftah qattu illa al-yawm da ɗai ba a taɓa buɗe wannan ƙofar ba sai yau fana zala minhu malakun kuma da aka buɗe ƙofar wani mala'ika ne ya sauko ta wannan ƙofar faƙala yake cewa haza malakun nazala ilal ardi lam yanzil qattu illa yau yace kuma wannan mala'ikan da ya sauka ta wannan ƙofa bai taɓa saukowa zuwa duniyan nan ba sai yau waƙala yace abshir bi nuraini ina maka albishir da wasu haske guda biyu fa sallama ya zo ya sallama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa qala yace abshir bi nuraini ina maka bishara da wasu haske guda biyu wato wasu al'amari guda biyu masu girma utitahuma waɗanda aka baka su lam yu'tahuma nabiyyun qablak ba a baiwa wani annabi kafin kai irin wannan falala ba fatihatul kitabi wa khawatimu suratul baqara fatiha ummul kitab suratul fatiha da kuma ƙarshen suratul baqara waɗannan ayoyi na ƙarshen suratul baqara lan taqra'a bi harfin minhuma illa u'titahu babu wani abu da zaka karanta daga harafi ɗaya da zaka karanta na wannan ayoyi sai an baka abin da kake nema da wannan karatun wannan hadisi kamar da malam ya faɗa al'imamu muslim ya kaɗaitu da fitar da shi a cikin ashabul kutubu sitta wa fi sahih muslimin an sa'id ibn jubair an ibn abbas qala lamma nazalat in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah yayin da Allah ya fara saukar da wannan aya wadda ita ce kafin ƙarshen kafin amanar rasulu din in tubudu ma fi anfusikum da za ku bayyana abin da ke cikin zuciyoyinku aw tukhfuhu ko kuma ma ku boye shi yuhasibukum bihi Allah Allah zai muku hisabi akan shi wato duk ɗaya ne a wurin Allah ko ku bayyana ko ku boye babu bambanci yayin da wannan aya ta sauka دخل في قلوبهم منها شيء لن لم يدخل قلوبهم من شيء sai zukatan muminai suka shiga cikin wani kunci da damuwa wanda ba su taba samun irin wannan kunci da damuwa ba ma'ana a ce yanzu tunani ma idan kai da wanda ka bayyana da wanda ka ɓoye duka sai Allah ya maka hisabi a kai to waye kenan zai tsira faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce da suka zo suka manzo Allah wannan complaint din sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu qulu sami'na wa atana ku dai ku ce kawai mun ji kuma mun bi kar ku tsaya kuna jayayya kuna ganin cewa abinda aka faɗa a ayar bai muku ba wannan ita ce kaida amma game da duk wani abu da Allah ya faɗa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sami'na wa atana shi ce kaidan mu'minai kar ka tsaya kana cewa to yanzu ya za a ce kaza ai kaza ya saba wa hankali yanzu a ce an yi kaza yanzu a ce an yi adalci ai ahlul fatara ai ba sa shiga wuta ai kaza ai kaza ne yanzu kar ka kawo duka wannan Allah ne ya faɗa ya tabbata Allah ya faɗa manzo Allah ne ya faɗa ya tabbata ya faɗa alaihi salatu wassalam qulu sami'na wa ata'na ka ce mun ji kuma mun bi kala ne ba da labari ya ce falkallahu al-imana fi qulubihim sai Allah ya kimsa imani a cikin zukatansu suka yadda da abu ba su yi jayayya ba malaman musulunci a cikin tafsiri kamar yadda al-imam al-qurtubi ya kawo suna da kusan mazhabi gubbiyar game da fassarar wannan ayoyin akwai wanda suke ganin wannan aya mansukhiya ce kamar yadda aka ruwaito haka daga sahabbai irin Aisha da Ibn Mas'ud cewa abin da ya biyo bayan su na amanar rasulu zuwa karshe ya share wannan domin a cikin amanar rasulu an yi magana akan cewa Allah ya ce ba zai kama mutane rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wala ta'mil alaina isran kama amalta wal ladina min qablina wala ta'milna ma la taqata nabi kaga waɗannan abubuwan sune wannan ma tubdu aw tukhfu to da Allah ya ce ya kau da kai an yi addu'a kuma Allah ya karba to sai suka ce wannan ayin mansukhiya ce haka yake daga malamai cikin sahabbai irin ibn mas'udin da aisha radiyallahu anhuma wasu kuma daga cikin sahabbai har ila yau kaman makaranta ibn abbasin da ɗalibansa su ikrima da kaman shi sa'id dan jubair su kuma suka ce a aya tana nan muhkama ce sai dai mahsusa ce abin da ya zo bayanta ya rage mata faɗi yanzu ba komai bane yake da wannan hukuncin wato wanda za a kama ka da shi amma dai yana nan a lissafi shine ma'anar da suka bata cewa eh aya tana ci gaba da aiki duk abin da kai tunani Allah ya san shi ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur to Allah ya sani amma ba komai ne Allah zai kama ka da shi ba ya kau da kai akan waɗancan da aka ambata a ƙarshen cewa la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina wala tuhammilna ma la taqata lana bi to daga cikin ma la taqata lana bi shine dan adam bai iya kontrolin zuciyarsa ya zama kawai alheri kawai take tunani za ta yi tunanin alheri kuma za ta yi tunanin akasin haka idan ta yi tunanin akasin haka sai kuma imaninsa da tsoronsa ga Allah da tsoron azabar Allah da fatar rahama Allah sai ya kawar da shi daga wannan to wannan ba za a kama shi da shi ba hasali ma sai a rubuta mishi alheri na kyakkyawan niyya da yayi ta fasa mummunan aiki idan kuma har ma ya aikata mummunan aikin to za a rubuta mishi zunubin kawai iyakar wannan aikin ne ba za a ninninka yadda ake ninninka ladan ba sannan ba za a rubuta da zaran yayi zunubin ba manzo Allah sallallahu alaihi ya ce Allah ya sanya mala'ikan rubutun lada shine shine jagaba akan sauran mala'iku masu rubuce rubuce da haka shi da an yi alkhairi zai rubuta amma idan aka yi wani aiki wanda ba alkhairi ba sai sun nemi yadda shi akan rubutawa sai ce kar a rubuta tukunna a jira a ga ko zai tuba har sai in wani lokaci da aka ɗiba a bisa ka'ida aikin su ya wuce baka tuba ba sannan za a ci gaba da rubuta wannan laifuka ga sunan dai nasoshi da dama da suke nuna rahama Allah kamar da Allah yake cewa wa rahmati wasi'at kulli shay'in azabi usibu bihi man ashau wa rahmati wasi'at kulli shay rahma Allah ta ta ta wadaci komai Allah ka sa mu cikin rahmaka sannan akwai mazhabi na uku da take magana akan cewa wannan aya tana batu ne akan ma yatra'u alal qalbi min ash-shakk abin da ke bujuroma zuciya min shakki wal yaqin shi ake magana akai ba sauran niyya ta ayyuka ba abin da ya bujuro ma zuciya na shakka da yaqini wanda a cikin hadisin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da aka tambaye shi ɗayan mu yakan tunanin wani abu wanda inda zai faɗe shi da sai ya sama da ƙasa ta haɗe ko makamancin haka sai ya ce ku dinga cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim a wata riwaya yake cewa wannan rashin faɗin da kuke yi to yana nuni zuwa ga tsarkin imanin ku ne ba za ka iya aikata abin ba amma kana tunanin shi game da Allah ko game da addini ko game da lahira ko game da saƙon annabta manzala sallallahu alaihi wasallama ko makamantan abubuwa ire-iren waɗannan akwai kuma mazhabin da yake cewa tana nan a matsayin muhkama kuma amma wannan mazhabi kamar yadda shi kan shi Qurtubi yake faɗa mazhabi ne marjuyi cewa aya tana nan da wannan faɗi din sannan ya ba da labari cewa al-Imam Tabari shi kuma ya rajjahantar da cewa tana nan a matsayin muhkama amma makhsusa irin maganar su ibnu abbasin wallahu ta'ala a'lam malam ya ci gaba da cewa fa anzalallahu shine sai Allah ya saka musu da la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha maktasabat zuwa karshe ita ce ta share waccan Allah bai daura ma wata rai illa wus'aha sai abinda kwazanta zai iya kaiwa gare shi abinda za ta iya bisa ɗabi'arta laha ma kasabat abinda wannan rai ya aikata na alkhairi yana gare ta wa alaiha maktasabat abinda wannan rai ya aikata mummuna shi ma yana kanta rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana zuwa karshen aya qala qad fa'altu sai Allah ya ce dinna amsa muku waɗannan addu'o'in haka wannan hadisi yazo dogon hadisi ne a cikin kitabul iman na sayuhu muslim da lafazza mabambanta kamar yadda muslim ya saba irin ɗabi'arsa ya kwararo su a wajen daga sahabi ibn abbasin da kuma abu huraira allah ya kara musu yadda ga baki ɗayan su haka al'imamu ahmad ma fitar da shi a cikin musnad da kuma al'imamu at-tabari a cikin tafsirinsa ya fitar da wasu rayu mabambanta a kai wa kalamul mashayikhi fi mas'alatil uluwi kathirun wannan duk kama manta yana kawo dalilai ne akan tabbatar da sau cewa Allah ya ɗaukaka domin yanzu wannan a cikin wannan hadisin hujja shine cewa mala'ikan ya sauko daga sama ya kawo sako ina fata mun gane yace a maganganun shehunnan sufaye shehunnan ɗariƙun sufaye game da cewa Allah yana sama Allah yana da siffa ɗaukaka to maganganu ne masu yawa ba irin waɗannan shehunan ne na jama'a da suke karyatawa ake magana waɗannan jahamawa ne ana maganan shehunnai na gaskiya tun daga kan su junaidu da su irin waɗannan da aka kawo da ire-irensu da irin su shi abdulkadir jiyari da makamantansu Allah ya gafarta musu su dukkaninsu suna da aƙida da ta tabbatar da Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka daga bayan aka samu wasu da sunan shi wannan ɗariƙa jahamawa wanda suke karyata uluwi na Allah subhanahu wataala zaka ji su ga sanan suna ta maganganu masu warin ainihin wato bata Allah ka tsare mu mislu ma zakara Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi al-Hafiz as-Sufi al-mashhur alladhi sannafa lis-sufiyati kitaba sifat at-tasawuf kamar irin abubuwan da malam Muhammad Tahir al-Maqdisi ya ambata babban malamin nan sufi malamin hadisi wanda ya rubuta ma jama'ar sufaye littafi da suna sifatu tasawuf wa mas'alatu sama ya rubutu akan waɗannan abubuwa guda biyu wa gairi zalika da makamantan abubuwa ire-iren waɗannan wannan malami sunan shi kenan Muhammad ibn Tahir ibn Ali ibn Ahmad al-Maqdisi ash-Shaybani malamin hadisi ne sannan mai bin mazhabin zahiriya a wajen fiqh Allah ya mushi rasuwa shekara ta ɗari biyar da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama al-imamu ibnu khallikan ibnu khallikan ya mushi tarjama a cikin littafin wafayatul a'yan cikin juz'i na uku haka al-hafiz zahabi a cikin mizanu li'tidan da al-imamu ibnu hajar a cikin lisanul mizan haka a cikin littafin al-a'lam na khairuddin az-zarakli duka zaka samu tarjamasa malami ne sananne Allah ubangiji ya gafarta masa duk da yake yana da matsala a wajen riwaya ba a karɓar riwaya sa kamar da ibnu hajar ya ambata a cikin lisanul mizan da yake cewa laysa bil qawi fa inna lahu awhamun kathiratun fi tawalifihi ba malami ne mai karfi ba yana da kurakure da yawa a cikin a cikin littafin shi yace ma'an hirafin an sunna da kuma karkacewa daga sunna ila la tasawufin ghairu mardi da ya bi masufanci wanda yake ba abin yarda ba yace lakinnahu fi nafsihi saduqun amma dai mutum ne mai gaskiya a karankin kansa la yuttahamu ba a tuhumarsa walahu hifdhun wa rihlatun wasi'a kuma yana da haddar hadisai da tafiye-tafiye daban-daban da yayi zuwa garuruwa da neman ilimi Allah ya gafarta mishi to wannan malami zakara an Sheikh al-Jalili Abi Ja'far al-Hamadani annahu hadara majlis Abi al-Ma'ali al-Juwayni wannan malami ya bada labarin wani shehin dariƙa babba wanda a baya an yi targamasa shine Abu Ja'far al-Hamadani cewa Abu Ja'far ya zo ya zauna a majalisin Abul Ma'ali Ibn al-Juwayni babban malamin usulul fiqh din nan da sanin falsafa mai rubuce-rubuce da yawa wannan malamin nan mashuhuri din nan sosai to wannan malamin ya zo ya zauna a majalisarsa a inda yake karantarwa sai ya same shi a وكان وهو يقول yana cewa kana Allah wala arsh Allah ya kasance yana nan tun babu al'arsh wa huwa alama kana alama alaihi kana Allah yana nan tun da yadda yake tun da aw kalaman min hadha ma'ana ya faɗi wannan magana ko ko ta magana mai kama da wannan faqala ya sheikh sai wannan abu ja'far hamdani ya tambaye shi ce Allah shi gafarta malam da alamin zikir al'arsh kyale mu da ambatan al'arsh akhbirna an hadhihi ad-darurati allati najiduha fi qulubina ba mu labari game da wannan abin na tirsashi da muke jin shi a cikin zuciyarmu tana tirsasa mana wata ma'ana fa innahu ma qala arifun qat ya Allah wanda duk ya san Allah da ɗai bai taɓa cewa ya Allah zai addu'a illa waje da min kalbihi daruratan bi talabil ulum sai ya ji a cikin zuciyarsa yana tarsasuwa akan yana nufatar sama ne wala yaltafitu yamnatan wala yasra baya karkacewa ya kalli dama ko hagu fa kaifa nadfa'u hadhihi darura an qulubina ka ga mana algarta malam idan muka yarda cewa Allah ba shi da siffa uluwi ya za mu cire wannan tirsasuwar da muke ji a cikin zuciyarmu cewa duk sa'ad da muka ambaci Allah muna jin tirsashen cewa Allah yana jihar uluwi ne kala mai ba da labarin ya ce fasaraka abul ma'ali abul ma'ali sai ya ihu wala kama ala ra'asi ya fara buga kanshi wa kala yana cewa hayyaran alhamadani hayyaran alhamadani ce wannan ba hamada ne ya ruɗa ya ruɗa wallahi ya rasa amsar da zai bashi wa qala al imam al arif muammar bin ahmad al asbahani shaykh as sufiyyah fi awakhir al mi'ah al rabi'a qabla al qushayri fi risalati lahu yace haka nan kuma malam muammar bin ahmad al-asbahani babban malamin ɗariƙa na sufaye a ƙarshen ƙarni na hudu wanda ya rayu kafin wannan ƙushari da ake magana akan littafinsa fi risalatin lahu wani littafi na shi da ya ambaci wannan magana a ciki yace ahbabtu an usiya ashabi na so ne wa ɗalibai na wasiya bi wasiyatin min sunna na musu wasici da wata wasiya ta sunna wa mau'izatin min al-hikma wa mau'izatin min al-hikma na so ne musu wasiya da wata hikima cikin wa'azi wa ajma'a ma alaihi ahlul athari ahlul hadith wal athar wa ajma'u ma kana alaihi ahlul hadith wal athar وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين in tattara musu zance wanda malaman hadisi da malaman sufaye daga cikin mutanen farko da na ƙarshe duka suka haɗu a kai ƙala fiha a cikin wannan wasiya sai ce wa Allah ala arshihi bila kaifi kuma ina cewa lallai ina musu wasiya da su kudurta cewa Allah ubangiji yana saman al'arshinsa bila kaifin ba tare da faɗan ya yake ba wala tashbihim ba tare da kwatance ba wala ta'wilin ba tare da murɗe ma'ana ba wal istiwa'u ma'qul istiwa'i daidaituwa abu ne wanda hankali zai iya ɗaukar sa wal kaifu fihi majhulun amma faɗan kaifa game da istiwa'i to abu ne wanda ba a sani ba wa annahu azza wa jalla mustawin ala arshi kuma ni nayi imani da cewa Allah ubangiji subhanahu wataala ya daidaita akan al'arshinsa ba'inun min khalqihi nesa da halittunsa wal khalqu ba'inuna minhu su ma halittu sun yi nesa da shi bila hululin wala mumazaha ba tare da sun shiga jikin juna ko sun cakuɗe tsakanin Allah da halittu wala ikhtilatin ko sun cakuɗe da juna ba wala mulasaka ko kuma sun hada jiki da juna ba li'annahu al-fardul ba'inu min al-khalq domin Allah shine kwaya ɗaya tilo wanda ke nesa da halittunsa alwahidul ghaniyyu anil khalq Allah kwaya ɗaya wanda ya wadatu daga bayin wa anna Allah sami'un basir kuma Allah ubangiji mai ji ne mai gani alimun masani ne khabirun mai bada labarin abin da kowa bai sani ba ya takallamu Allah yana magana wa yarba Allah yana yarda da wasu wa yaskhat Allah yana fushi da wasu wa ya bahaku Allah yana dariya wa ya ajibu Allah yana mamaki wa ya tajalla li ibadihi yawmal qiyamati bahikan Allah zai bayyana ga bayinsa ranar alkiyama yana mai musu dariya wa yanzilu kulla lailatin ila sama'i dunya bila kaifin kuma Allah yana sauka kowane dare zuwa sama ta ƙasa ba tare da bayanin yaya saukan yake ba kaifa sha'a duk inda ya ga dama duk yadda ya ga dama fa yaqulu sai ya ce hal min da'in fa astajibu lah shin akwai wani wanda yake da wata addu'a na amsa mushi hal min mustaghfirin fa aghfiru la ko akwai wani mai neman gafara na gafarta masa hal min ta'ibin fa atubu alai ko akwai wani mai neman tuba in yafe masa hatta yatul alfajr haka Allah zai ta yin wannan kela yana wa mutane tai na irin wannan falala har alfajr ya keto wa nuzulur rabbi ila samai bila kaifin saukowa Allah daga sama ɗin nan to babu bayani akan ya yake wala tashbihin babu bayani akan kwatanci wala ta'awilin babu bayani babu wato karkatar da ma'anar daga asalinta faman ankaran nuzula yace wanda duk ya ƙaryata saukar Allah aw ta'awwala ko ya murde ma'anarsa fa huwa mubtadi'un dal wannan dan bid'a ne kuma batacci duk wannan magana wani shehin dariƙa ne na sufayi jama'a ba magana dan izala bane ko dan salafiya ko magana ibnu taymiya ko magana muhammad dan abdul wahab ko magana jafar mahmud adam ko magana mala awal albani ba maganganun su bane maganan wani shehi ne cikin dariqa gashi الشيخ الإمام العارف معمر بن أحمد الأصفهاني شيخ الصوفية في أواخر المئة الرابعة الله يغفر تامش كاري جاء أكيدة إيرن تودن نمتانا دا إن إريكا باسا سوس جاء أمبدونا أكيدة yanzu wannan mafi karanci su ce ƙarya ne shi ne kawai mafi karanci za su ce ƙarya ne ma an zan lahu ala basharin min shai ha kawai za su ce ƙarya ne kawai sun ma zakara kalamuhum fil qadari sannan sai al-imamu abul qasim al-kushairi ya ambaci maganar sufaye game da kaddara قال أبو القاسم سيتي سمعت محمد بن الحسين السلمي يقول سمعت أبا عثمان المغربي يقول وقد سئل عن الخلق فقال قوالب وأشباح تجري عليهم أحكام القدرة yace abul qasim ya bada labari yace naji muhammadu dan husain sulami yana cewa naji daga abu usman al-maghribi shi kuma yana bada amsa da aka tambaye shi me za ka ce game da halittu a ganinka menene halittun Allah me ya ta'arifin halittu faƙala ya ce ƙawalibu a asali ƙawalibu shine abubuwan da aka caccanza su aka yi moldin ɗinsu kamar da ake ma bulu a mai irin sura da aka dama ko kamar da ake ɗaukan katako a sassaƙa shi ko a fere shi ko a yanka shi a sa shi a wata sura daban to wannan shine ƙawalib wato abu ne da Allah ya yi moldin ɗinsu yadda ya so wa ashbah da kuma wato jiki asali a shabahu shine shakhsu musamman idan ya zama ba a gane shi ba shaba haka ake karanta shi da fata wa kadi sakan a ce shabhu shabahu shine asali ana iya cewa kuma shabhu wato jiki wanda ba a fahimce shi ba ita ake cin gawa abin nan fatalwa shabahu ghost saboda ta da jiki amma ba a gane ya yanayin rayuwarsa ko ɗabi'arsa yake to ya ce jukuna ne waɗanda aka sarrafa su zuwa wata sura da Allah ya so ya gansu ta jiri alaihim ahkamul qudra hukunce-hukuncen kaddara na gudana a kansu qala sannan ya ci gaba da cewa shi al-kushairi wa qala al-wasiti lamma kanat al-arwahu wal ajsadu قامتا بالله وظهرتا به لا بذواتها yayin da ya zama ruhi rayuka da jukkuna suna tsayuwa ne da Allah suna bayyana ne da Allah ba da kansu ba kanat kazalika qamatil khataratu wal harakatu billahi la bi zawatiha haka ma kuma al khatarat tunane tunane wal harakat da dukkanin motsi su ma suna tsayuwa ne da Allah la bi zawatiha ba da kansu ba idil khataratu wal harakatu furu'ul ajsad wal arwah domin kuwa al khatarat abubuwan da ke bijiyo mutane na tunani wal harakat da motsin da mutane suke yi furu'ul ajsadi wal arwah reshe ne da yake resantuwa daga jikinsu da kuma ruhinsu ruhinsu ne ke tunanin wani abu sannan sai jikinsu ya motsa sakamakon wannan tunanin qala abul qasim sai kushiri yace sarraha bi hadha al kalami anna aksab al ibadi makhluqa lillah yana faɗan wannan zancen dan nuni zuwa ga cewa ayyukan bayi halittar Allah ne wa kama annahu la khaliqa lil jawhar illa Allah kamar yadda yake babu wanda ya halicci jawharin halittar sai Allah fakazalika la khaliqa lil arad illa Allah haka nan kuma babu wanda ya halicci abubuwan da suke bujuro mahalittu sai Allah wa hadha alladhi qala hu sahihun ibn timiya yace wannan abin da kushiri ya faɗa gaskiya ne cewa Allah shi ya halicci dukkanin ayyuka shi ya halicci jawahir sune jukkuna din kenan shi ya halicci kuma arad abubuwan da suke bujuro musu na motsi ko magana ko shiru ko motsawa ko tsayawa وهو متفق عليه بين المشايخ dukkanin malamai sun haɗa akan wannan daga cikin sufaye la yu'rafu minhum man ankara shay'an min usul sunna fi masail al-qadr ba a san wani daga cikin shehunnai wanda yake inkarin abinda sunna ta tabbatar ba ta fuskar kaddara ba a same su da kuskure wajen musun kaddara ba wa qala kushiri yace سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت محمد بن عبد الله سمعت أبا جعفر الصيدلاني سمعت أبا سعيد الخز... آه الخراز يقول yace naji abu abdurrahman sulami yana cewa shi kuma ya ji daga muhammad dan abdullahi shi kuma ya ji daga abu ja'far saidalani yana faɗi cewa ya ji daga baban sa'idu al-khazzar shine wato Ahmad ibn Isa al-Khazzar ɗaya daga cikin malaman sufiya wanda ya rasu a shekara ta 277 ko kuma da tara kamar da aka fara a cikin wani ra'ayi din ya ce yana ya yana cewa man zanna annahu bi zawlil juhudi yasilu wanda duk ya tunanin cewa da iya ƙoƙarinsa zai kai ga duk abin da yake so ya samu fa mutamannin to wannan buri kawai yake ba zai cimma burinsa ba ومن ظن أنه بغير الجهود فمتأنن نعم فمتأنن نعم جزاكم الله خيرا فمتأنن to me wuce iyaka ne wanda yake ya zaƙe ne wa man zanna annahu bi ghairil juhdi yasilu fa mutamannin wanda koye tunanin cewa babu kokari zai zauna kawai sai cimma burinsa to wannan mutamannin mai buri ne kawai wanda kawai zai ga abu yana so amma iya san shi kawai na zuciya zai yin wani kokari wanda kuma zai ta tsaba ragin kokarinsa zai kai shi ga abu to wannan shi kuma zai zama muta muta muta'annin yana da ainihin wato zakewa ne kawai yana da ci da zuci ba zai jira ba wanda kuma ya dauka cewa san shi da abu kawai zai samu mushi da shi ba tare da ya nema ba wannan shi kuma shine mai buri buri kuma dama shine abin da ba za ka iya kai mushi ba malam yace wa za kalamun hasan wannan zance ne mai kyau kama kalan nabi sallallahu alaihi wasallama fil hadith sahih kamar da manzo Allah ya faɗa cikin hadisi ingantacce da yake cewa ihras ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kaza wa kaza ولكن قل ما قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان ya ce ihris ala ma yanfa'uka ka zama mai kwazo akan abin da zai amfane ka wasta'in billahi ka dogara ga Allah wala ta'jaz kar ka zama mai gazawa wa in asabaka shay'un idan wani abu ya same ka wanda ba shi kake fata ba cikin kokarinka da neman taimakon Allah fala taqul law anni fa'altu kaza wa kaza kar ka ce ina ma da a ce kaza nayi da kaza na yi da ban samu wannan matsala ba walakin kul ma qaddara Allah wa ma sha'a fa'al kace wannan shine abinda Allah ya kadara shine abinda Allah ya so ya faru kuma dama duk abinda Allah ya so ya faru shi yake faruwa fa innal law irin wannan law din taftahu amalan shaytan tana bude kofar aikin shaytan ne malamai suka ce a cikin wannan hadisi a wannan hadisi gabobin shi suna nuni zuwa ga abubuwan guda biyu na farko al'amru bil hirs alal manafi da ya ce ihras ala man yanfa'uka umarni da ka dinga kokari da kwadaituwa da shiga cikin abin da ka san zai amfane ka a rayuwa da addinin ka da makomarka sannan kuma al'amru bit tawakkul da aka ce kuma wasta'in billah sai zama ka hada duka biyu kana yin iya kokarinka amma kuma ka dogara ga Allah cewa Allah ne zai isa daga ƙarshe ma'ana ba za ka zauna kawai kana da gona baka je kayi sa mata taki kayi share gona kayi shuka kayi kaza kayi huda kayi gewaya an yi kaza an yi kaza a sa masu gadi su tare kar a sace a yi kaza a yi feshi da dole kai waɗannan kaga wannan shine alhirsu ala ma yanfa'uk sannan daga ƙarshe kuma dole kuma ka sa Allah ne daga ƙarshe zai sa abincin ya nuna din ya kai yadda ake so wannan kuma dogaro ga Allah kenan ruwan saman da Allah zai bayar da iska da rana da ɗabi'ar da Allah zai sa ta sa watin shukar ta girma amfanin ya samu haka in za ka yi jarabawa kai dan makaranta dole ne kai karatu kai nazari kai tunanin me za a tambaye ka ya za ka amsa ka duba past question papers ku yi tattauna kai da abokanka ko ke da kawayenki da yan ajinku ku nemi taimako da agaji a gun wanda suka iya ko wanda suka wuce wajen da sauransu wani lokaci ma har ku sata an sama ko duka wannan alhinsu ne alama ya fauka ba haka bai duk da ban ce ya halatta ba yawa ba na ce halatta ba ina faɗin abin da mutane suke yi ne sannan kuma da ƙarshe al'amarin ka yana hannun Allah sa'an nan kuma yana hannun malamin dole ka je kuma kai ta'adda Allah ya raba ka da sharrin malami mai tsaurin hannu mai mugun abin nan maki mai kaza mai kaza kaza haka dai haka dai kaga alhirsu ala ma yanfa'uk shine kai iya yin ka abinda Allah ya daura maka na dabi'a sannan sauran ka bawa Allah amma ba za ka dogara da ɗaya kawai ka ce ƙoƙarin ka kaɗai zai kai ka ba ko kuma kawai fatan da kake na samun abin kaɗai da kai ka ba dole ka haɗa duka biyu wanda duk ya wadatu da ɗaya ya bar ɗaya to bai yi abin da aka ce ba amma ne tafa bi ahadi ma faqad asal amrayn wanda duk ya ya ya tsaya akan ɗaya ya bar ɗaya to bai yi abin da aka so ba bai yi abin da ake neman shi dan yayi ba to idan kuma a haka din sai Allah ya jarabce ka da wani abu wanda baka so ko ba shi kake fata ba to kar kuma ka bude ma kanka kofa ta shedan shine ta zargin kai zargin Allah bai kyauta maka ba zargin cewa kai ne ka gaza wannan sai ka dogara ga Allah ka dauka haka Allah ya rubuta dama can haka za a yi ba zai yi wani abu ya faru akasin abin da Allah ya hukunta ba shine ma'anar lau'anan irin wannan lauɗin wadda take buri akan abin da ya kubuce wata ke nuna buri da fatan samun abin da ya riga ya kubuce ita ce aka hana amma akwai lawa da ta halasta wadda za ka amfani ta dan hirsi din shi ma akan ina ma da ka samu yin wani aiki na alheri fiye da haka la wustaqbaltu min amri mastadbartu kamar da manzo Allah ya fara ko a cikin hadisan shi na aikin haji da na san haka zai faru gare ni to da ni ma ban masuqtul hadaya da ban koro hadaya ba yana hirs akan samun manfa'a ta addini amma akan abu da ya shafi duniya to shine ake so ka guje mafadan lau saboda ta bude maka kofofi da dama na shedan daga cikin sa shine inkarin kaddara din daga cikin sa shine wato likaila ta asu alama fatakum shiga cikin bakin ciki akan abin da ya kubuce maka da zargin har ka kai kana zargin Allah irin yadda arna suke ce god why me me yasa Allah zai mu haka me yasa Allah zai mu haka ka dinga ganin kamar kai Allah bai san ka ko kuma ka fara zargin wasu bayi da wasu halittu cewa su ne suka ja maka su suka sa ka faɗi zaɓe su suka sa baka ci jarabawa ba su suka sa baka samu wannan auren ba su ne suka hana a ɗauke ka aiki su suka hana a kaza ai ƴan kwadago ne suka ja maka su ne ba su sa takin yadda aka ce su zuba ba duka waɗannan asbabu kada ka koma kansu sai ka bashi a matsayin kaddara Allah ne domin su kansu asbabu din wani bangare ne na kaddara babin kaddara dama babi ne wanda yake mai sarkakiya kwarai da gaske shi sa a cikin hadisin al-Imam Tabarani wanda hadisi ne tabbatacce a Sheikhul Albani ya inganta shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza bukira al-qadru fa amsiku wa idza bukira ashabi fa amsiku idan aka ambaci kaddara to ku kame bakin ku ma'ana kar ku faɗi wani abu sabanin abin da magabata suka faɗa wai za kira ashabi fa amsiku haka na haka ambaci sahabbai na ku kame dan ma kar ku faɗi komai sai abin da ya tabbata daga magabata na alkhairin su waɗannan bayin Allah malam ya ci gaba da cewa wa qala lan yudkhila ahadan amaluhu aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani mutum wanda aikin shi zai shigar da shi aljanna tsabaragen aiki ba za ka wanda kai ka aljanna ba ba za ka yi samun pass mark a aikinka keke da keke kai ka aljanna ba قالوا sahabbai suka ce walau anta ya rasulullah har kai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qala wala ana manzo Allah ya ce har ni illa an yatagammada ni Allah bi fadlihi wa rahmati sai dai idan Allah ubangiji ya lullube ni da rahamarsa ya lullube ni da gafararsa al-imamu rafi'i kamar yadda ibn hadirin ya hakaito a cikin fathul bari da yake sharhi wannan hadisi yace rafi ya ce wannan hadisin yana nuni zuwa ga cewa annahu la yanbaghi la anna al-amil la yanbaghi an yattakil ala amali mutum mai aiki bai halasta ba bai dace ba ya dogara da aikin sa fi talabin najati wajen neman tsira ya dinga cewa yanzu an ce an yi salati da Allah zai maka goma an an yi goma Allah zai maka ɗari to ni kullum ina yin ɗari ɗari shekara ta yau goma sha takwas ina yin salatin annabi kullun ɗari da safe ɗari da yamma kaga kullun ina yin ɗari biyu kenan ɗari biyu so ɗari uku da sittin dubu kaza kaza kenan so goma sha takwas to da ina da salati guda miliyan kaza to kuma Allah in ya muni yaulin safa min wannan duka kowanne sau goma to ina da biliyan kaza da dubu kaza da dubu kaza kenan sai mutum ga ka ya riga ya cika akaunin shi na lahira haka yadda yake cikin lissafin ba jama'a wallahi ka suke yin wannan haka shedan yazo musu da wannan mugun tunanin sai mutum ya ta lissafi shine har zai ce to gara ma ya dan yi daidai fuka saboda ya dan yi balance ka a ce ka san in dalibai suka samu jarabawa ta musu sauki ko maimakon su tsarge ta ɗari bisa ɗari sai su bar ɗan wani waje saboda kan malami ya ce ko sun shigo da takarda ne to wai haka suke wa Allah wannan rudi ne na shaidan jama'a tunda baka san ayyukan nan tukuna an karɓa ba su sabai kullum fatun su kenan magabata rabbana taqabbal minna Allah ka karɓa dan kaɗan ɗin idan Allah ya karɓa shine wani tabi'i da yake bada labari yake tambayan wani ya gan shi in irin yadda mutane suke idan an shigo sallah mutum ya tara an yi wata raka to sai ya jira in an gama ruku'u ba zai ba zai bi ba har sai an gama wannan raka yana tsaye har sai an taso bai ba zai wa Allah wannan bangaren batun da dai ba za a lissafa mai da ita ba yana daga cikin kurakuran da mutane suke yi ko sai ya tambaye shi me yasa kake haka yace a to ai wannan raka ta kubuce mu yace amma ka san wace sujuda ce wadda za a karba ka sani ko wannan ta ragowar raka'an guda ɗayan nan ita ce idan kai Allah zai karba ka tsira ma'ana baka san wanne ne bangaren aikin ka ba wanda Allah zai karba hala wani dan kankani ne da karena kalli hadisin wannan mata da ta baiwa kare ruwa kuma wadda aka ce ma fasika ce karuwanci take wannan dan karamin aikin da ta yi shi da ikhlasi kuma Allah ya ji daɗi ta shayar da wani abu mai hanta julakancin kare a cikin halittun Allah wanda manzo Allah ma cikin hadisin al-Imam Tabarani yake cewa da ba dan karnuka al'umma banda nasa duka an kashe su lola an kilaba ummatan la amartu bi qatliha da da wanda Allah ya sa duka an kashe kare gaba ɗaya saboda bai da wani rashin amfanin shi fa amfanin shi kyau ba wata halitta ce mai daraja ba amma da ta mishi wannan taimakon da wadda ta kuma ta taima kyanwa zalunci ko ci sakamakon da Allah ya musu to haka kalmar da zaka faɗa baka san innal insana la yatakallamu bi kalimatin ma yatabayyana fiha mutum na ya faɗan maganar da bai tsaya ma ya lissafa ta ba ko ta kai shi aljanna ko ta kai shi wuta duk dai ga sanan nasoshi da suke nuni zuwa ga haka to ba wai tarin aiki ba kyan aiki wanda kyau yake tsayuwa kuma akan na farko ikhlasi na biyu dacewa da abin da yake shine karantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na uku kuma shine wato yin shi mudawama da manzo Allah yake cewa khairul a'mali adwamuha wa in qalla ba wai yawa ake yi ba da haka ka daina lissafawa shi sa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa da ya ga wasu suna so su kirkiro ɗariƙa tun sabai suna raye a masallacin kufa aka samu wani muƙaddami yana ba su kai salati kaza kai tasbihi kaza kai karanta kulhuwa kafa kaza ya zo ya kwace tarbunan ya dinga kwala musu haka ya kore su ya ce me kuke kirgala da kuna ganin Allah zai muku cuta ne ai ba banki bane da zaka ce kullun kana rike da balance ɗinka ko irin na da yake din nan a baka kati kana rike da balance ɗinka dan kasa cuce ka ko kwandala ai Allah ba irin wannan banki yake yi ba yace ku dinga kirga laifukan kuma ladan Allah ya aje wanda za su kirga muku to da haka ba wani magana ma a ce carbi yanzu hadda digital wanda kana yi kana kirgawa kana ganin ɗari nawa kai dubu nawa kai har kuma wanda yake da memory da yake saving wanda ka kashe in ka kunna zai baka abin nan last last memory counter din duk wannan yan channel ne suka gane ba mu da hankali suka kirkiro mana su ko mun gane san gane ba mu da hankali ne ba abin da ya kamata mu damu da shi muka damu da shi ba maimakon wannan ka je ka ta haddace ayoyin alkurani mana da hadisai in zikirori ne ga na manzon Allah nan ka kama na shi ka tayi mana inda ya kirga ka kirga inda bai kirga ba ka bar shi a bude na daga cikin usul na bid'a shine taqyidul mutlaq ko itlaqul muqayyad kuntata abin da yazo da fadi ko kuma fada da abin da yazo a kunce istighfari guda uku aka ce misali a yi a bayan sallah ko to tsaya kwaya uku nan karka ce ni sai na yi talatin tunda uku aka ce inda kuma ake yin shi a sake ka yi shi a sake shi kenan sai ka zauna lafiya a takaice wannan haka malam ibnu hajarin ya kawo daga al'imamun rafi'i cewa yana faɗan wannan magana ya ce bai kamata mutum ya dogara da aikin shi wajen samun tsira ba wajen samun daraja don ya san cewa innamal najatu ala taufiqin min Allah tsira tana dogara ne da dace da gamtakatar da Allah yake bayarwa Allah ka bamu dace da gamtakatar asalin hadisin hadisin Bukhari ne da Muslim daga sahabi Abu Huraira da kuma Aisha Allah ya kara musu yadda haka baya ga Bukhari da Muslim ma al-Imamu Ibn Majah ya fitar da shi haka al-Imamu Darimi a cikin sunan dinsa ثم قال sannan sai kushiri yake cewa wa qala al-wasitiyu wasiti yace al-maqamatu aqsamun qussimat wa nu'utun ujriyat kayfa tustajlabu bi harakatin aw tunalu bi sa'ayatin almaqamatu matakai na matsayin da mutum yake samu a wurin Allah tun daga annabta walittaka imani shahada da sauran matakai na kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala waɗanda bayi ke iya samu a samu gida-gida ne ussimat an riga an raba su Allah ya bai wa kowa iya wanda zai bashi wa nu'utun ujriyat wasu siffofi ne wanda an riga an gudanar da su annabi ga siffofin shi wali ga siffofin shi shahidi ga siffofin shi ga darajar shi mumini ga siffofin shi salihi kowa an bashi iya darajar da Allah ya nufin bashi da siffata kaifa tustajlabu bi harakatin ta ya zaka ce zaka iya samu makanka wannan siffa da kokarin ka na motsin ka aw tunalu bi sa'ayatin ko ka riske wata daraja da kwazon ka babu yadda za ka samu wannan daraja ko waccan daraja da wani kwazo naka ibn tamiya ya ce wa hadha al-kalamu zahiruhu laysa bijayyid wannan zancen zahirin shi ba mai kyau bane fa bal huwa mardudun yace kai zance ne ma abun watsi wa hadhihi al-mas'alatu bi ainiha su'ila an hannabi sallallahu alaihi wasallam wannan abun an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan shi kama sabata anhu fil ahadith as-sihah min hadith Imran ibn Husayn wa Ali ibn Abi Talib wa ghayrihima kamar da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta riwayar sahabi Ali dan Abu Talib Allah ya kara masa yadda da sahabi Imran dan Hussein Allah ya kara masa yadda cewa lamma akhbara bil qadri yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su labarin kaddara cewa an riga an gama rubutu takaddu sun bushe an nade su alƙaluma sun bushe faqalu suka ce alana da'ul amala wa nattakilu ala kitab to ya manzo Allah subhanahu wasallama shin ba ma daina aiki ba kawai mu dogara da abin da ke cikin littafin mu fa qala sai manzo Allah ya ce la ba za ku daina aiki ba fa imalu ku ci gaba da aiki fa kullun muyassaru lima khuliqala kowa zai samu saukin yin abin da dan shi aka halice shi wannan hadisi ya wuce a baya an an ambace shi hadisin bukhari ne shi ma da muslim da abu dawuda da tirmidhi da ibnu maja dukkanin sun fitar da shi a cikin littattafan su wa fi sahihaini an ali ibn abi talib qala kunna fi janazatin a cikin bukhari da muslim sayyidina ali Allah ya kara masa yadda yake cewa wata rana mun je wata jana'iza da fi baqi ilgar baqi ilgarqat a makabartar baqi'a ta madina fa atana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya riske mu a makabartar faƙa'ada sai ya samu wuri ya zauna waƙa'adna haulahu mu kuma muka kewaye shi wa ma'ahu mihsaratun yana tare da wata ƴar sanda ɗan kwagir haka fana kasa waje ala yankutu bi mihsarati sai ya zauna ya ɗan tsuguna haka yana caccaka ƙasa yana ɗan dagula ƙasa haka da wannan ƴar sanda tashi sun makala sannan sai yake ce musu ma minkum illa ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nari wa maq'aduhu minal janna babu wani daya a cikin ku ya ku musulmi ya ku waɗannan taron mutane sai da ya zama an rubuta mishi wurin zama a cikin wuta da wurin zama a cikin aljanna faqalu ya rasulullah sai suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama afala nattakilu ala kitabina to ba ma dogara da littafin mu ba fa qala yace i'malu fa kullum muyassarun lima khuliqa lahu ku da ku ci gaba da aiki kowa an tanadan mushi jin saukin abin da aka halicce shi da shi amma man kana min ahli sa'ada wanda ya zama aslan Allah ya sa shi cikin mutane masu tsira fa sayasiru li amali sa'ada to zai tike zuwa ga aikin tsira wa amma man kana min ahli shaqa wanda ku ya daga cikin wato wanda suke ma'abuta abin nan shaqa'i wato tabewa Allah ka tsare mu fa sayasiru li amali shaqa zai tiki zuwa ga aiki na tabewa thumma qara'a sannan sai manzo Allah ya karanta fadin Allah fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanyassiruhu lil yusra kaga dai fa amma man a'ata kaga dai wanda ya bayar wattaka kuma ya ji tsoron Allah wa saddaka bil husna kuma ya gazgata da lahira da aljanna fa sanu yassiruhu lil yusra za mu ainihin sauƙaƙa mushi yin abin da yake na dama wato aljanna kina Allah ka samu a ciki cikon ayoyin shine wa amma man bakila wastagna wa kazzaba bil husna fa fasan yasiruhu lil usra wanda kuma yayi ruwa ya ƙaryata lahira ya nuna bai yadda da ita ba yake ta yin abin da ya ga dama shi kuma sai Allah ya bashi sauƙin yin abu wanda yake na hanyar wuta Allah ka tsare mu wannan ayoyin akwai asbabun nuzul da suka zo da yawa akan su waɗanda galibin su basu tabbata ba babu bukata a je a kawo su amma za ka iya samun wasu daga cikin su a cikin littafin al-qurtubi al-jami' li ahkam al-qur'an da kuma al-imam at-tabari ya kwararo wasu daga cikin su malam ya ci gaba da cewa وفي الصحيح أن عمران بن حسين قال قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار yace ya manzon Allah shin zai yiwu a gane ƴan aljanna daga ƴan wuta qala na'am yace kwarai kuwa qala falima ya'malu al-amiluna to dan menene mutane suke ta aiki qala kullun ya'malu lima khuliqa lahu kowa yana yin aiki ne dan abin da aka halicce shi aw lima yusira lahu ko kuma abin da Allah ya sauƙaƙa mushi yin shi wa fi riwayatin kullum muyassarun lima khuliqa lahu ai kowa yana yin abin da yake da sauki gare shi ne wannan dai hadisi ne na Imran dan Hussein da ya ishara akai riwayar Bukhari wanda yake cikin Kitabul Qadr na Bukhari wato kowa a cikin rayuwar nan da kuma a makoma to abin da Allah ya tsara mushi a rayuwa shi ne mai sauki sannan kuma abin da Allah ya tsara mushi ya zama makomarsa shine zai mai sauki wanda Allah ya tsara mushi makomashi ta zama makoma ce ta masu azumi zai zama azumi bai mishi wahala zai zama cikin ahlur rayyani kenan wanda Allah ya tsara mishi makomashi ta zama ta cikin wato makaranta alqur'ani sai zama hadda da murada'a da tilawa ba ta mishi wahala zai ga saukinta da haka ranar alkiyama yana cikin da ce musu ikra wartaki wanda Allah ya tsara mishi da zama daga cikin masu shiga inuwa tsarshin Allah to sai ga ɗaya daga cikin ayyukan nan na shiga inuwa tsarshin Allah Allah ya fawwale mishi ko kuma da dama daga cikinsu ko dai shugabanci da adalci ko ya taso cikin ƙuruciya da bautar Allah ko ya taso cikin kaza ga sunan dai kamar da aka ambata kala daban-daban haka dai haka dai haka dai to haka kuma wanda Allah subhanahu ta'ala ya riga ya hukunta cewa wannan wato ba zai samu rahama Allah ba kafiri ne sai da makafirci sai ya mishi sauki sai ya karyata Allah ko ya ce Allah uku ne ko ya shiga cikin wata barna har ta kai shiga bata da kafirci har ya mutu akai to haka kuma ka kalla ko a duniya kowa Allah ya tsara mishi halittarsa da rayuwarsa da tunaninsa don ya dace da irin abin da Allah yake so ka yi a nan duniya ba za ka yin aikin da ba shi Allah ya tsara maka yi ba wani sai ga Allah ya shi da ƙarfi da wadata da arzikin da zai iya yin irin abin da yake wani Allah ya bashi ƙarfin zuciya don yin irin abin da ake so masu ƙarfin zuciya su wani Allah ya bashi ƙarfi na na jiki wani Allah ya bashi dukiya kuma ya bashi sakakken zuciyar kyauta da dukiyar haka dai haka ne wani Allah ya bashi kaza kowa da irin abin da Allah ya bashi kuma kai da gani aikin wani kasan kai ba za ka yi shi ba kai da gani kasan mali haza khuliqta ba alice ka dan wannan ba ko Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wa fi sahih muslimin min hadith abul aswad ad-du'ali qala qala li imran ibn husayn أرأيت ما يعمل الناس يوم اليوم ويكدهون فيه yace Imran dan Hussein yace muni kaga irin abubuwan da mutane suke a wannan rayuwa suke shan wahala a ciki ka gani yace ashay'un qudiya alaihim wa mada alaihim min qadrin qad sabaka aw fi ma yastaqbiluna mimma atahum bihi nabiyuhum wa sabatat alhujjatu alaihim ya ce kana ganin wani abu ne suke yi wanda suna yin shi gwargwadon wata kaddara da ta riga ta gabata kuma ta wuce koko suna yi ne gwargwadon abin da suke fuskanta daga cikin abin da manzansu annabinsu ya zo musu da shi kuma hujjar tabbata a kansu faƙultu bal shay'un qada alaihim qudiya alaihim wa mada alaihim wannan wani abu ne wanda aka riga aka zartar musu kuma ya gudana a kansu qala fa qala yace sai imranu yace afala yakunu zulman zulman to baka ganin zalunci ne yana mishi kamar jarabawa ne shin wannan abin da mutane suke yi wasu imani wasu kafirci wasu salaha wasu barna wasu sunna wasu bid'a wasu tauhidi wasu shirka shin abu ne da Allah ya riga ya zartai ya tsara ko kuwa sai da aka zo da wayi ne aka faɗa kowa yanda yake kokarin ya samu abin da zai mora akai ya ce a abu ne da yake gudana ƙarƙashin ƙaddarar da Allah ya riga ya tsara tuntun sai sahabin ya ce matabi'in to baka ganin kamar zalunci ne qala fa fazi'tu min zalika faz'an shadidan yace sai na rude hankali na ya tashi raina ya girgiza wa qultu kullu shay'in khalqullah nace ai komai halitta Allah ne wa mulku yadihi kuma mulkin Allah ne fala yusalu amma yaf'alu wa hum yusalu ba wanda yake tambayi Allah akan abin da yake aikatawa su halittu su za tambaya duka komai na Allah ne ko ya ko ya kona ko ya bari ko ya sa a ni'ima duka nashi shi sa da Allah ya fushi yake cewa qul faman yamliku min Allah shay'an in arada an yuhlikal masiha Isa ibn Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a inda Allah ne zai zai zuciya yace da annabi Isa da uwarsa a gare shi annabi ne ita siddiqa ce da duk mutanen duniya idan Allah ya ce di ya fushi duka kona su zai waye sai ma Allah wani abu ba wanda ya isa Allah ya fusata ne saboda muguwar maganar da kiristoci suke faɗa cewa Isa dan Allah ne Maryamu mata Allah ce ta'ala Allahu amma yaqulna uluwan kabira to da Allah zai kona dukkan mutanen duniya gaba daya kaji har ya kwatanta da annabin Allah Isa ruhinsa ɗaya daga cikin ulul azmi yace da ya kona shi da shi da uwar shi wa man fil ardi jami'an da duk mutanen duniya waye sai wani abu wani ya ce zalunci Allah yi ba wanda ya ce faɗa haka to don haka na daga cikin zalunci shi a ce ayya Allah zai sa kaddara ai da sai ba kowa ya kokarin sa wannan magana ce irin ta jahmiya irin ta mu'tazila qadariya cikin mu'tazila babu wanda ya ce wa Allah wata tambaya wa hum yusaluna su mutane su za a tambaya da su da aljanna da sauran halittun Allah fa qala li sai sahabin ya ce mu yarhamukallah Allah ubangije maka gafara inni lam urid bima sa'altuka illa li ahruza aqlak tambayar da nayi maka na maka ne dan na gwada hankalinka wannan ya nuna halastin malami ya birkita wata mas'ala ya bujiro wa dalibai ita dan tambaya ko a jarabawa ko a test ko a magana ta baka da baka malaman hadisi da sauran malamai sun yi maganganu akan ire-iren waɗannan juya isnadoji ko cire wasu ɓangarori na wasu ayoyi ko cire wasu kalmomi a cikin wasu nasoshi a ce ku kawo su ko a juya magana a ce ku gyara ta da sharaɗin ka a bashe da wama haka ya zama iya manufar shi wannan jarabawa inda baka ne kuma ko kuma a rubutun daga baya a zo a yi musu correction a ce to kaza wuri kaza ne kaza ga yadda yake dan su tafi a gyare amma dai ya halasta dan gwada fahimtar su da ƙwarewarsu da gogewarsu da kuma matakin da suka kai na gane wannan karatun yace inna rajulaini min muzaina ata ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wasu mutane guda biyu da kabilan muzaina sun zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kala suka ce ya rasulullah ara'aita ma ya'malun nasu yawma wa yakdahuna fihi kaga ya manzon Allah me zaka ce game da abin da mutane suke aikatawa suke shan wahala a cikin sa a rayuwarsu a yau din nan a shay'un قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون منه مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم suka yi dai irin wannan tambayar da ne maka cewa shin wannan abin da mutane suke aikatawa kaddara ce da ta riga ta gabata ko ko wani abu ne wanda yanzu ne aka tsaye musu da hujja suke aikata shi kala sai ya ce in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu la bal shay'un qudiya alaihim wa mabafihim a'a wannan wani abu ne da aka riga aka hukunta musu kuma ya zartu a kansu wa tasdiqu zalika hujja da ke gazgata haka fi kitabillahi a littafin Allah shine wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah ya ce wa nafsin kuma na rantse da ran nan wa ma sawaha ma anan bi ma'anal masdar ay wallazi sawaha Allah ya rantse da kanshi kenan ko kuma ya zama ma bi ma'ana man ana iya juya ta haka dan nuni zuwa ga girmama al'amarin domin asali ma tana zuwa li ghairil aqil ne idan ta zama mausuliya ce amma ana iya maida ana iya saka ta a mahallin man to amma dai fasara mafi inganci shine ma'anan bi ma'ana allazi kenan wa nafsin nafsin ana fasarawa ya zama ko dai annabi adam Allah ya rantse da shi ko kuma dukkanin nufusu gaba ɗaya domin ana iya aifiradin ta dan nuni zuwa ga gamewar jinsi din dukkan wannan fasarori akwai su daga malamai sannan wa ma sawwa kamar da muka faɗa ya zama allazi wallazi sawwaha wancan ya zama wa nafsin ai wa adama ko kuma wa nafsin ai wa kulli nafsin manfusa da duk wata halitta mai rai wa ma sawaha da kuma Allah ubangiji wanda ya tsara ta ma'anan sawaha wato wanda ya halicce ta alal fitra haka ibnu kafirin ya fasara ma'anan sawa Allah ya daidaita ba wai halitta kawai physical out abin nan ɗinta ba outfit ɗinta ba ba wai ba wai daidaitawa kawai kunnuwa da ido da hannu daidaituwa haka mai kyau ba yana ya ɗauka wannan ma'ana amma ma'anan a'a maka min zalik sawaha bi ma'ana khalaqaha alal fitra kamar da Allah yake cewa fa aqimu wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi lati fatara an-nasa alaiha shine ma'anar wannan din wato tsarin halitta Allah da Allah ya halicci mutane akan su akan ta wanda yake cewa kuma kullu mauludin a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu alal fitra fa abawahu yuhawidanihi zuwa karshe wannan fitra ita ce sawwaha din shine asalin abin da take nufi haka Allah aure yake cewa allazi khalaqa fa sawwa wanda ya halitta kuma ya daidaita ta fa alhamaha fujuraha wa taqwaha alhama bi ma'ana arshadaha ya shiryatar da halittar zuwa ga fajirci da kuma taqwa ta zabi wanda za ta yi wannan shine misdaq a cikin littafin Allah na wancan bayani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa fi sunan hadisi wa hadithu umara annahu su'ila an tafsiri hadhihi al-aya ya zo a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai cewa an tambayi Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda game da fassarar wannan aya cewa wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim وذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون ayoyi da ke cikin suratul a'rafi ko an tambayi Umar dan Khattab game da me ma'ana fadan Allah wa id akhadha rabbuka min bani adama ka ba su labarin yayin da Allah Ubangijinka ya ɗauka daga cikin bani Adama min zuhurihim daga cikin gadajen bayansu wa zurriyatuhum da dan wa zurriyatuhum ko ha wa zurriyatuhum badali ne ko na'am zurriyatuhum ya dafa gadajen gadan bayan Annabi Adam ya fidda dukkanin zurriyarsa wa ashhadahum ala anfusihim ya kafa musu shaida a kan kansu Allah ya tambayi dukkanin halittu gaba ɗaya na mutane alastu da rabbikum ba ni ne Allah ubangijinku ba ƙalu bala dukkaninmu muka ce Allah kai ne ubangijinmu mun yadda kai ne ubangijinmu shahidna kuma mun shaida haka ne Allah ya ce to an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafil karfa wani bana alkiyama ya ce bai san an yi wannan alƙawarin da shi ba kada wani ya saki ranar alkiyama ya zo yin shirka ya ce kuma shi bai san da wannan alkawarin da cewa ya gasgata tun farko kuma ya ce ba zai shirka ba auta kulu ko kuma wani ya zo ya ce inna ma ashraka abauna min qabl ce ai mu an haife mu ne iyayen mu ne kafirai ba yadda muka iya su suka daura ma kan kafirci wa kunna zurriyatan min ba'dihim mu muna bin bayan su ne ya Allah zaka halakar da mu ne da abin da waɗanda suke mabarnata suka aikata bayan su suka haife mu akan barna waɗannan ayoyin aka tambaye sayyidina Umar cewa me zai ce game da su qala Umar radiyallahu anhu sai Umar ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah yana cewa ne inna Allah khalaqa adama Allah ubangiji ya halicci Adamu thumma masaha zahrahu bi yamini sannan Allah ya dauki hannun damansa ya shafi gadan bayan annabi Adam fastakhraja minhu dhurriya sai Allah ya fitar da dukkanin halittu sai ya fitar da zurriya Adamu daga jikin wannan bayan faƙala sai ce khalaqtu haula'i lil janna waɗannan na halicce su ne dan aljanna wa bi amali ahlil janna ya amalu kuma aikin yan aljanna za su dinga yi thumma masaha zarahu sannan Allah ya ƙara shafin gadan annabi adam gadan bayan annabi adam fastakhraja minhu dhurriya sai sake fitar da wasu halittu ƴaƴa na annabi adam faqala yace khalaqtu haula'i lin nar na halicci waɗannan ne dan wuta wa bi amali ahalin nari ya amaluna kuma aikin ɗan wuta za su dinga yi fa qala rajulun sai wani mutum ya ce fa fi mal amalu ya rasulullah to ya manzon Allah to aikin me zamu yi kenan da sai dai mu jira kawai sai da Allah ya da mu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce inna Allah khalaqal abda lin nari inna allaha idza khalaqa al-'abda lin-nar ista'malahu bi amali ahli an-nar hatta yamuta ala amalin min a'malin nar lalle shi Allah yadda yake al'amarin sa idan ya halicci bawa dan wuta to zai sanya shi akan aikin yan wuta kuma har ya mutu yana yin irin aikin yan wuta fa yadkhula bihin nar sai wannan sakamakon wannan aikin sai ya shiga wuta fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa idza khalaqa al-'abda lil jannati ista'malahu bi 'amali ahli al-janna hatta yamuta 'ala 'amalin min a'mali al-janna fa yadkhuluhu fa yudkhiluhu bihi al-janna idan ku ya halicci wani mutum akan aikin yan aljanna to sai ya sa shi akan dan aljanna sai ya sanya shi akan tafarkin aiki irin na yan aljanna kuma har ya mutu yana aiki na yan aljanna sai shiga aljanna Allah ubangiji ka tsare mu daga wuta Allah ka mana gafara ka samu a cikin aljanna wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi da al-Imam At-Tirmidhi suka fitar da shi a cikin sunan ɗinsu ta hanyar wato Muslim bin Yasar daga Umar dan Khattab to Muslim dan Yasar malaman hadisi suna cewa bai ji daga Umar dan Khattab ba da aka sai zama a cikin wannan hadisi akwai in katsayi tsakanin muslim ibn yasar da umar dan khattab sahabin hadisin amma hadisin yana da shahidi wanda yake da isnadi akan sharadin bukhari da muslim a cikin littafin al-mustadrak na abu abdullahi al-hakim an-naisaburi wanda yake nuni zuwa ga cewa hadisin ya tabbata fil jumla Allah ubangiji ka tsare mu وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن أتكين صحيح مسلم دقى صحابي جابر بن عبد الله أتكين حديثا أيكين حجي كينا سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي wannan babban dan farautan nan ɗaya daga cikin jarumai ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da suka yawaita tambayoyi akan aikin haji tunda sun dade suna yi a jahiliya wani ya fi shekara hamsin yana yi yanzu kuma an zo an ce ba haka za a yi ba a yi haka a canza nan a canza can abubuwan da suka gada sai zama sun samu wato confusion a cikin kwakwalensu ta yadda za su iya sakin duka waɗancan al'adun yanzu yanzu nan su kama waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da aka yi haka sai ya ce ya manzo Allah abinda kawai za a yi shine ka koya mana karatu na addinin da kake so mu bi kamar yanzu aka halicce mu mu manta da komai a yi deleting duka abin da muke da shi a cikin memory ɗinmu na addinin da muke yi da fimal amal yau a fima jaffat bihil aqlamu wajarat bihil maqadiru ta fuskar ayyuka akan me za mu aiki shin za mu aiki ne akan abin da alƙaluma suka riga suka bushe aka riga aka gudanar da kaddara akan shi an fi ma yustaqbalu ko ko ga abin da ake fuskanta qala la bal fi ma jaffat bihil aqlamu wajarat bihil maqadiru za ku yi aiki ne akan abin da alƙalma suka rigaya suka bushe akan shi kaddara ta rigaya ta gudana akai qala fa fi mal amr yace to akan me zamu yi aiki fa qala yace i'malu ku dai ku yi ta aiki fa kullun muyassarun wa fi lafzin kullun amilun kullu amilin muyassarun li amali kowane mai aiki za a sauƙaƙa mushi yin aikin shi hadisin Jabir dan Abdullah a cikin sahih Muslim wa fi sunani عن ابن أبي خزامة عن أبيه قال قلت يا رسول الله yace na ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ra'aita ruqan nastarkiha me zaka ce game da tofi da muke yi wa dawa'an na tadawa bihi da magunguna da muke sha allurai wanda ake sha wanda ake shafawa wanda ake shaka da ire-iren su wa tuqatan nattaqiha da kuma taka tsantsan da muke yi na ɗaukan mataki na rigakafi ya fi magani hal taruddul qadara taruddu min qadarillahi shay'an waɗannan suna ya tunku da wata kaddara da Allah ya hukunta Allah ya tsara cewa za ka yi ciwo iri kaza amma idan ka sha magani sai ka ki ko kuma Allah ya tsara ciwo kaza zai kashe ka in ka sha maganin ka ki mutuwa akwai haka sai manzo Allah ya ce hiya min qadrillah su kansa cikin kaddara Allah suke su kansa magungunan wani bangare na kaddara wannan hadisi shi ma asalin isnadin sa wajen al-Imam Tirmidhi yana da matsala amma dai hadisi ne hasanun fi shawahid al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi da al-Imam Ahmad a cikin Musnad da al-Imam Ibn Majah al-Qazwini a cikin sunan din shi wanda yake hasanun ne fi shawahid insha Allah fa hadhihi sunanu wa ghayri wa ghayruha malam yace kaga waɗannan hadisai da wasunsu tubayyinu anna Allah subhanahu suna bayyana cewa Allah subhanahu wa ta'ala wa in kana qad taqaddama ilmuhu wa kitabuhu wa kalamuhu duk da yake ilimin Allah da littafin Allah da magana Allah sun gabata bima sayakunu akan abin da zai faru min sa'ada na ainihin wato samun tsira wa shaqawa ko tabewa fa mimma qaddarahu an yakuna zalika bil asbab allati qaddara to sai Allah ya kaddara cewa waɗannan tsira da da kuma tabewan za su faru ne ba ta hanyar sudufa ba kawai a za su faru ne ta hanyar sababi da ya sabbaba fassa'adatu bil a'mali salihah za a samu tsira ne da ayyuka nagari washaqawatu bil fujuri za a samu tadewa ne da fajirci tun daga kan maguzanci da zindikanci da kafirci da barna da bata wa kadhalika shafa'u haka nan waraka alladhi yuqaddiruhu lil marid wanda Allah ubangiji yake kaddara man mara lafiya wa idza maridtu fa huwa yashfin dinnan to yana yuqaddiruhu bil adwiya Allah yana kaddara warakan ne ta hanyar magani da ake sha warruqa ko ta hanyar tofi wa kazalika sa'iru ma yuqaddiru min amri dunya wal akhirah hakanan kuma sauran abin da Allah yake kaddarawa na al'amarin duniya da lahira wannan shine samari na dukkanin magana akan wato kaddara cewa Allah subhanahu wataala da ya halicci bayi ya riga ya rubuta musu tun farko a ummul kitabi ya rubuta gaba daya bayani akan kaddara ya sa mala'iku sun rubuta sanda kuma za a dutu kowane ɗaiɗayan mutum shi ma za a ware mishi kaddararsa sannan akwai na shekara shekara da ake yin wani budget na kaddara na musamman akwai na rana rana akwai na rayuwar kowane mutum idan an saka maniyinsa a cikin mahaifar uwarsa to wannan kaddara kanta kake gudana amma daga cikin kaddara shine akwai sababi an haife ku ko da a anguwa ɗaya ko gida ɗaya ko a gari ɗaya ko ku tagwaye ne ma za ku taso duka peer group kowa da kadara da Allah ya kadara mushi ana fara tasowa sai kaga kowa na kakata zuwa ga wannan kadara wani zai ga ya fi damuwa da filin kwallo wani ya kama hadda wani ya kama gareji wani ya kama zaman banza kowa yana yin abin da yake ganin shi ya fushi shi bayan shekara talatin arba'in sai ga kowa ya kirma burin da yake so ya kai ma akan wannan abu kowa kaddara shi ke ta tabbatar da wannan abu sai kaga wani ya zama shine babban attajiri a garin wani ya zama shine shugaban masu gidajen kallon kwallo a garin wani ya zama shine shugaban yan zaman banza wani kuma shine ustazu shine alarama wani kuma shine mai saida mai siya da siyarwa ya shiga ya fita ya kawo wannan su kuma sauran suka ce oh kaga yadda wani ya zama sai da yayi wato yayi kada yayi struggle ko kuma abin da kai kuma struggle ne kuka yi na ku surugul ɗin kenan zama da fira da kallo har ko ga irin wannan matsayin to haka lahira ma take da gwargwadon waɗannan ayyukan da mutane suke da gwargwadon yadda za a tara a lahira haka kalla ka gani aka ɗebi ɗalibai aka kawo su makaranta aka ce an musu matriculation a university duka matsayin su ɗaya kowa akan zero point yake shikenan sai a zo a yi ta musu lacca a yi ta musu test da assignment a yi ta koya musu a yi ta shiga nan ana fita a shiga lab a fito a yi waye a yi waye ana nan ana ta yi su kuma kowa na yi kwazon shi a fara jarabawa mataki na farko semester ta ɗaya session na ɗaya sai ga kowa ya fara bayyana wani iri ne shi wani ya hau kan first class wani second class wani ya hau kan probation wani ma ya gudu haka dai har a gama kuma mun gane sai zama karshe alu sa'ada su ne wanda za a ce an musu yau an musu convocation alu shakawa kuma su ne wanda yau an koruwa ne gobe an koruwa ne wani an kama sata an sa an kore shi wani ya gudu da kanshi to yadda kaga duniya din nan haka kuma lahira take kowa aikin da kaji kana yi din nan to shine abin da Allah ya tsara maka in dai ka mutu akan shi idan ko baka mutu akan shi ba to ba za a iya amincewa shine abin da Allah ya tsara maka ba domin kuma ga hadisi ya ce ba inna adakum la ya'malu bi amali ahli janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira fa yasbiqu alayhi kitabuhu wancan littafin sai sai gabaci ayyukan naka da haka sai kai ta addu'a da neman tawfiqin kana kan aikin alkhairi Allah ya maka muwafaka ka mutu akai idan kana kan aikin da ba na alkhairi ba sai ka gaggawan tuba ka bari ka tuba ka yi nadama ka koma hanyar kirki kai ta fatan Allah ya gafarta maka zanubanka da fatan kuma ka tsira akan wancan wannan shine khulasan bayani da ma akan kaddara amma mutum ya dauka aikin shi kadai zai kai shi labari to wannan kuskure ne shi ke kai mutane zuwa ga su zama kadariya masu tunanin Allah bai da ta cewa kan aikin su aikin da ko mutum zai dauka shi ya hakura ya bar Allah da yadda Allah ya ga dama yi da shi to wannan kuma shine irja'i murji'a su ne suke da wannan mugu aqida mutum ya ce ni ba zan yi komai ba na bar Allah kawai ya yadda ya ga dama da ni ibn liqayyim yayi kwatancen wannan a cikin ɗaya jikin tafan shi ba zan iya tana kowanne bane yanzu ina ji miftahu jarus sa'ada yake faɗa cewa kwatankwacin mutane irin waɗannan guda biyu su ne kamar wanda yake da gona da wanda zai je ya yi noma ya yi shuka ya yi kaza ya yi kaza ya jira kaka ɗayan kuma kawai ya ce ni na haƙura ni ne ga gona ta na ba Allah kawai ya mun abin da ya ga dama in Allah ya so in samu abincin da zan samu in kuma Allah bai so ba shikenan kawai sai kuma ya folding arms kamar da yake cewa ai ba zai yi ba ko babu wanda yake tunanin wannan a harkar duniya babu wanda yake tunanin ka je ka samu gidan kaji ka cika shi da kaji ka sa dukiyarka kuma kuma kai ka zauna ka ce to kajin nan halittu ne bayan Allah ne rai ne a jikin su idan Allah ya so su rayu za su rayu in kuma Allah bai so su rayu ba da yadda so rayu mutuwa za su yi jama'a ba wanda yake wuce ajalin shi sai kuma kai ka kwanciyar ka in aka ce gobe sallah mutane na fito da kaji kai ma ka ce za ka zo ka fito da kaji to ada sai ka jira su fito da kansu sai da kansu nan ma kawai in ka zo da zaka tarar yanki kawai ka tare da ragowar yan kasusuwa haka na na gawawakin su ba wanda yake wannan sana'a abun duniya amma a lahira ne mutane suke kawo wannan tunanin idan shedan ya riya musu mugun tunani Allah ka tsare mu fa qaulul qa'ili kaifa tustajlabu al-aqsamu bil harakat duk wannan sharhin da yake hukuntuna waccan magana ne da aka ce ya zai a samu matsayi ta hanyar kokari da hanyar motsi wa yace wannan maganar da yace fa jawabuhu sai a bashi amsa a ce annal aqsama تناولت الحركات كما تناولت السعادات lalle su rabe-raben da Allah ya yi na matsayi daban-daban to Allah ya shigar da su cikin motsin mutane kamar yadda ya shigar da wannan rabe-raben cikin tsiran mutane wallahu ta'ala kaddara an ya kuna haza bi haza Allah ya kaddara samun sa'ada ya samu ta hanyar motsin ne ta hanyar kokari ake samun sa'ada fa idza taraka al-abdul amala zannan anna as-sa'adata tahsulu lahu idan bawa ya bar aiki kuma yi tunanin cewa zai samu tsira ba tare da ya aiki ba kana hada tarku sababan likauni mai ali shakawa to rashin yin aikin nan shi ma sababi ne sababi ne ga samun tabewa kokari sababi ne ga samun tsira rashin yin kokari sababi ne ga samun shakawa kamar yadda bature yake cewa wanda bai yi plan na nasara ba to yayi plan kenan na faduwa ko menene suke cewa he who fails to plan is planning to fail wanda yake yin dabarar cin nasara to rashin yin dabarar nan cin nasara shine dabarar rashin cin nasara is a planning systematic ko kuma kace automatic planning ne na faduwa wa huna dalla fariqani ibn tamiya yace anan bangarori guda biyu ne suka bata ta wannan bangaren fariqun kazzabu bil qada'i wal qadar akwai wanda suka karyata cewa babu wani zartawa babu wata kaddara wasaddaqu bil amri wan nahi suka gazgata cewa umarni da hani kawai zaka bi wa fariqun amanu bil qada'i wal qadar wasu kuma suka imani da qada'i da qaddara lakin qassaru fil amri wan nahi amma kuma wajen aikin da aka ce sai suka gaza wa haula'i sharrun min al awwalina waɗannan nabiyu sun fi sharri fiye da na farkon can waɗanda ba su yarda akwai qada'i da qaddara ba amma kuma suna aiki iya kwazansu fa inna haula'i min jinsil mushrikin allazina qalu domin waɗannan da ba sa yin kokari ba sa yin komai amma sun yadda ba akwai kaddara amma ba sa yin abin da aka ce su yi to su ɗaya suke da kafirai da suka ce lausha Allahu ma ashrakna da Allah ya so da ba mu shirka ba kamar da Allah yake cewa sai kullu dina ashraku lausha Allahu ma ashrakna wala aba'una wala harramna min shay'in da Allah ya so da mu da iyayenmu da ba mu shirka ba da mu harbuta komai ba kazalika kazaba alladina min qabli ma taraqu ba'sana ko qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana Allah yace ku kuna da wani ilimi da ya baku wannan bayanin ku fito da shi ku yi bayani ba ku da shi in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusuna kuna ban zato ne kawai kuma kuna yin takhrif shaci fadi kawai kuke haka Allah yake cewa wa qalu la sha ar-rahmanu ma abadnahum Allah ya ce malahum bizalika min ilm kamar yadda sai yake cewa hal inda kun min ilmin fatukhrujuhu lana suna cewa wai da Allah ya so da mun bauta waɗannan abun shirka din ba Allah ya ce ba su da ilimi akan haka Allah yana ba su amsa akan duk ire-iren waɗannan maganganun da yake cewa qul falillahi alhujjatul baligha falau sha'a lahadakum ajma'i ka ce musu Allah ne yake da hujja da yace ku kawo ba za ku iya kawo ba shi yake da hujja da ya so to da dai ka sai shiryatar da ku gaba daya haka Allah yake cewa law sha'a la jama'akum alal huda walau sha'a la jama'akum alal huda da Allah ya so da sai ya hada dukkanin mutane akan shari'a walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a da Allah ya so da duk mutanen duniya da sai su zama gaba ɗayan su muminai gaba ɗaya da haka ba ba haka Allah ya tsara ba ku to yadda Allah ya tsara nan haka yake so abi kamar yadda aka ji bayani a waɗannan nasoshi da suka gabata to irin masu yadda da kaddara da qada'i amma ba sa aiki su ne masu irin wannan tunanin na kafirai cewa law sha Allahu ma ashraka sun yadda Allah na da mashi'a kuma shine bai so su yi rashin shirka ba ta kaga yadda su da mashi'a kamar yadda murji'a suka yadda da kaddara da mashi'ar Allah amma abinda Allah ya daura musu nasi aiki sai suka yi watsi da shi shi yasa ibn tamiya yake cewa to waɗannan waɗanda suka yi takasiri a wajen umarnin da Allah ya daura musu sun fi matsala fiye da wanda suka yi imani da kaddara amma suna yin aiki domin su wanda suke yin aiki ko da suka yi ta kaddara to idan Allah ya so sai ya karba aikin nasu sai ya kau da kai akan wancan musun kaddara da suka yi kamar da muka ji a hadisan baya da maganganun baya cewa Allah na iya gafarta mutumin da ya kuskure a wajen wata akida amma wanda ko ko da yayi imani da kaddara amma bai aiki ba to bai zo da wani abu wanda za a kalla ya samu ceto ba kaga zai fi shiga matsala fiye da waɗancan ina fatan mun gane fuskar maganar shi walakin idza uniya bi hadha kalami anna al-abd la yattakilu ala amalihi wa la yadhunnu annahu yanju bi sa'i fa hadha ma'na sai yace to amma dai wannan zancen da yayi tun asali cewa ba a cimma buri da kokari idan aka zama ana nufin maganan ma'anarta shine dan adam kada ya dogara da aikin shi kar kuma ya tsammanin cewa aikin shi kadai da tsirtar da shi fa hadha ma'anan sahihun wannan ma'ana ce mai inganci kamar yadda muka ji tun baya fal asbabul lati min al abdi bal wa min ghairihim laysat mujibatin la li amri dunya wa la li amri al akhirah sababban da bawa ke yake da mulki a kansu yake iya sarrafa su kai wanda ma bayi da tasrifi a kansu ba su ne ba sa laysat mujibatin ba sa tabbatar da la li amr dunya wa la li amr akhirah ba su tabbatar da abun duniya ko lahira al misali bawa yana da sababi na idan ya sadu da matarsa ya sanya mata mani ta dau ciki ta haihu amma ba dole bane zai iya yin jima'i sau dubu da sau ɗaya ba a dau ciki ba bawa yana da sababi na ya shuka ta fito amma ba dole bane idan ya shuka ta fito yadda ya shuka ta bawa yana da sababi na ya rubuta jarabawa ya ci ba dole bane in ya jarabawa ya ci bawa yana da sababi na ya san cutar da ke damun shi ko waninsa ya bashi magani kuma ya warke ko ba dole bane an bada maganin a warke na jin dole na abubuwa ne da suke a cikin waƙiyar rayuwa ba su buƙatar wani sharhi to kaga a nan duniya ma kenan laysat mujibat ba su da tabbas to ina kuma ga alahira ya zaka ce sallaka ta maka tabbas da azuminka ko sallarka ta dare ko kyauta ko sadaka ko biyayya iyaye ko zuwa gurin tafsirin alkur'ani ko tilawa duk wani aiki na lada ba ka da tabbacin cewa zai tsiratar da kai in ma an karɓa mun ji cewa in lissafi za keke da keke ba za ka samu fas mark ba in ma an karɓa kenan to kuma ba ka da ma tabbacin tukunna an karɓa kamar yadda a duniya babu abin da za ka yi kawai ka ce to an tabbatar yayi sai an jira an ga kuma abin da Allah zai zartar sai an jira an an ga mace da ciki ba a tabbatar shikenan kawai ka fara murna cewa ai yanzu danka daya kai ma alhamdulillah ka shigo an adina maka gorin dago sai kaga ya zo duniya tukunna an an haife shi lafiya tukunna ko ba haife shi ba ba haka bane haka da zaran ka je kai shuka shikenan ba za ka dauke da sabi ka ce to yanzu shikenan insha Allah kaka tana yi ina da buhu kaza kenan saboda duk kunya daya ina sa ran za ta yi tiya kaza ina da kunya tamanin da kaza to in an lissafa ka zama irin ɗari kan kenan gama lissafin dokin rano matacce da mai rai kaga duk wanda yake wannan lissafin idan kaya ka siyo ka zuba a shagon ka baka iya tabbacin cewa to wannan kayan fa yanzu dole kawai in na sai da su karshen wata kaza zan samu duk da ka san farashin su ka san nawa zaka ci akan kowane guda daya baka da tabbacin guda nawa za a siyar wanne ne za a yi ragi wanne ne yaran shago za su sace wanne ne za a ci bashi a kibiya duk ba kan tabbaci akan wannan ko kuma ma za a zo a fasa shagon a kwashe ko a yi gobara a kasuwa ko kayan su karye ko su expire a nan duk baka waɗannan asbabu din ba waɗannan makadiru baka da tabbas akan su kai dai sababin ka kawai shine ka san kasuwancin ka je ka siyo ka kawo ka zuba ka yi advertisement kana da kwastomomi ka san yadda ake sai da su iya asbabu da ka mallaka kenan to a duniya to yana kuma ga alahira jama'a ina fata muna gane wannan to yace bal qad yakunu la budda minha wa min umurin ukhra zai zama babu makawa dole abu sabubba sannan kuma abu wasu abubuwa daban min fadlillahi wa rahmati na falala Allah da rahmarsa kharija an qudratil abd wanda sun fita a cikin ikon bawa duk abubuwan da zaka bi din sai kuma wasu abubuwa na falala Allah wanda sun fita a cikin kudurar bawa shine wane da wane yan kasuwa ne sai ga kawai Allah ya daga ɗayan falala Allah ce kawai da kudurarsa a rasa inda yake samun kuɗi in Allah ya tashi baka kuɗi kai ma ba za ka san da kake samun sa ba in karatu ne sai Allah ya sauwaka maka shi tare kuke yi da wani baka fishi basira baka fishi hankali ba iyayenka ba su fi nashi damuwa da karatun ba amma sai Allah ya baka nasibi a ciki kai ba shi bai ba shi ba ko kuma ku gama makarantar tare watakila ma class din digirin shi ma yafi naka kyau enter the class da a makaranta ake rena su go da first degree sai ka ji shi kawai a NPC kai kuma kana nan sai dai kai ta aiki a private school ma ka ma rasa ma inda za ka yi ma aiki ma na karantarwa na gwamnati ma baka samu ba duk kuma ku guje koya musu karatu a makaranta ku ne masu group study ku ne yan tautology ake ta mishi kome tutorial ba haka ba ne kaga falala Allah ce ka gaba bin iya sababin da zaka bi din falala Allah da kudurarsa wannan ya wuce falala ya wuce abin da bawa zai iya wama samma mujibun illa mashi'atullah babu wani abin da yake zartar da abu dole sai ganin dama Allah fa ma sha'a kana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah ya so shi yake faruwa wanda Allah bai so ba zai taɓa faruwa ba wa kullu zalika qad bayyanahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam duk wannan manzo Allah ya bayyana shi wa huwa ma'rufun inda man nawwara Allah basiratahu kuma abu ne sananne a gun waɗanda Allah ya ainihin haskaka basirarsu wa amma tafriqu bainal maqduri alaihi wal ma'juzi anhu bambancewa ko tsakanin abin da za a iya da wanda ya fi ƙarfin bawa an abi hurairata an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala daga abu huraira daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah yace al mu'minul qawi khairun ahabbu ila Allah min al mu'minul da'if mu'mini mai ƙarfi mai kokari ya fi alheri kuma Allah ya fi son shi fiye da wanda yake mai rauni wa fi kullin khair a cikin dukkanin su biyun akwai alheri ihras ala ma yanfa'uka kai kokari akan abinda zai amfane ka wasta'in billah ka nemi taimakon Allah wala ta'ajiz karka gaza fa in asabaka shay'un in wani abu ya same ka fala taqul in law karka ce law anni fa'altu kaza wa kaza walakin qul qaddara Allah wa ma sha'a fa'al ka ce abinda Allah ya ga dama shi yake aikatawa fa inna law taftahu amal shaytan wannan hadisin da muka ji a baya ne na sayu muslim da sunan ibn majah wa fi sunan abi dawud an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu iqtasama ilayhi rajulani ya zo a cikin sunan ta limamu abu dawuda cewa wasu mutane guda biyu sun yi husuma suka kai karagun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama faqada ala ahadihima sai manzo Allah sai ya hukunci ya ce to wane shike da gaskiya faqala al muqba alai sai wanda ba a bashi gaskiya ba yace hasbi Allah wa ni'mal wakil ni na dogara ga Allah Allah shine abin godiya shine abin jibinta faqala an nabiyyu sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yace inna Allah yalumu ala al ajiz Allah yana zargin bawa akan gazawa walakin alayka bil kais kai kwazo kai kokari fa in ahzanaka amrun idan wani abu ya baka bakin ciki fa qul hasbiyallahu wa ni'mal wakil kace Allah shine wato majibinci na madalla da Allah a matsayin majibinci wannan hadisin Malik ibn Auf kenan radiyallahu anhu a cikin kitabul aqbiya na cikin littafin sunan Abi Dawuda sai dai isnadin wannan riwaya bai inganta ba saboda tadlisanci na baqiyatu bin al-walid wanda malami ne kamar yadda malaman hadisi suke faɗa wanda ya shahara da tadlisanci kuma ba a karban an anasa kuma ya ce an a wannan riwaya da ya ruwaito duk da yake malami ne wanda yana ma da hadisi a cikin sahih muslim da littafin abu dawud da tirmidhi da sa'i da ibnu maja bukhari ma fitar da riwaya sa mu'allakan amma dai ba a karban tadlisin sa saboda yana yin magudi kwarai a cikin tadlisin sa da haka wannan riwaya bata tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama za mu saurara nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik